نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يومنا تقص قوات الجمادة أولى جراء النبي صلى الله عليه وسلم دولة لدي هدود أربعين شدة wanda ya dace da goma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu muna ci gaba da yin tafsira alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara mun tsaya daidai aya ta ɗari biyu da sittin daidai yau za mu tashi kan aya ta ɗari biyu da sittin da ɗaya Allah ta'ala ce matsalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu أضعافا كثيرا sai Allah subhanahu wataala ya riban yawa mutum riban yawa mai yawa to wannan riban yawan mai yawa linkawan mai yawa ita ce nan Allah subhanahu wataala ya kara gurguso mana da misalin ta domin mu gane wa huna qal anan wurin Allah subhanahu wataala cewa yayi matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don ɗaga hanyar Allah subhanahu wataala don kawo ci gaba a cikin addinin Allah ai fi ta'ati a cikin bin Allah subhanahu kuma a cikin yardan Allah subhanahu wataala abinda za kama gashiyayyu tsofaffi jawaru waɗanda mazajensu sun rasu ba su da wanda zai taimaka masu nan ya kamata musulmi ya sa duke shi ba haka ce ba ka sa dukiyarka nan wurin ana nufin kakkasa ga jikinka kakkaci ka iyalin ka su ci ba a a ci a koshi gidanka in gidanka aka ci a koshi shi ma duk cikin hanyar Allah ne domin rayuwar da kuke da kai da iyalinka Allah ya yarda da wannan rayuwar kuma Allah ne yace ka ciyar da iyalinka saboda haka in ka ba su ka ba Allah subhanahu wataala in ka ciyar da iyalinka diyanka da matanka ka ciyar da su ne a cikin hanyar Allah subhanahu wataala to so ake daga nan kuma in za ka yi amfani da kudinka to ka yi amfani da kudinka wurin abin da yake yardan Allah ne kuna abin da in ka bada za ka samu lada wurin shegantaka ba ruwanka wurin shakkiyanci ba ruwanka ba hanyar ka bace ba hanyar addinin ka bace ba ruwanka da sa kudi irin wannan hanya wa aulaha mafi dacewa da waɗannan hanyoyi infaqu da bawa ya kasance yana gani da idanun shi bai shahidu hadhihi almudafa sai ga wannan rikan yawon da aka yi mashi bi basiratihi da basirar shi fa yakwa shahidul iman sai shaidin imani ya karfafa ma shahidul iman tare da shaidin gani imanin kada Allah ya bada labari kuma ka gani zahiri ga yanan to kaga ganin zahiri sai ya karfafa ganin imani da Allah subhanahu wataala fatan qadun nafsu saboda haka zuciyar mutum sai ta lika wuya lil infaq mutinatan tana mai dukawa da kaskantar da kai lil infaq domin ciyarwa idan ka ji wannan misali na Allah shikenan sai ka bada hadin kai sai ka ɗauki dukiyarka ka bada inda za a riɓanya ma ita a riɓanya a linka ma a linka ma Allah kaɗai ya sa abin da zai linka maka mutum ya zo ga azumi wurin buɗe baki dai ta taro abokan shi duk mawadata ne wai wai wai shi zace yadda su wai su kuma saboda mutuwar zuciya su zan ga kirki gare shi wallahi kullum wurin shi muke buɗe baki duk wani mai rauni ba ya zuwa wurin in ka je ma ko kallon ka ba yi kuma cikin azumi kamata ya yi kai da ke da wannan zuciyar ka tsaya daga kai sai mabukata wanda kowa yana da bukata abu su ma waɗannan ire-iren naka kowa ya je ko gidan shi kowa ya je bakin shagon shi ya ciyar da bayan Allah haka ya kamata sau da haka ciyarwa ana kallon suwa kaba wanda kosasshe ne ko baka bashi ba yana iya ci da kanshi yana da hali watakila ma ya hika kai ka bi shi zuciya ne ta taimako ta tausayi ya tsaya ya biye maka ya tsaya yana cin banza wurin ka in Allah ya bashi ba abin da ya rage na kudin Allah subhanahu wataala kudin suna nan arzikin yana yana yadda yake kamar ba a ba ku ba ko ballantana ba haka din za a yi ba ballantana ba kowa bane za a roƙon Allah wasu kudi da yawa ba wani in kaga yana ta addu'a yana ta kuka jikabi ce yake so Allah ya bashi ta ta ga ta ga gare shi biyu ce da da ya sami da nasa yana ta dariya to kaka in ka samu mutane masu ra'ayin kowa a bashi miliyar dubu sai an daɗe kowa abin da yake nema ɗan kaɗan ne to me yasa Allah ba zai bada ba to in ma yayi yawa Allah zai ba kowa saboda arzikin Allah subhanahu wataala mai yawa yawan da shi kada ya san iyakar shi kuma an riga an tana da wannan arzikin ne dan kai dan adam dan a baka saboda haka naka ne kabar jin kunya kabar jin nauyi ka gaya tu mai tsirbi duk yana shiga cikin mai ciyar da dukiya dan Allah subhanahu wataala wa bil istidadi lil jihad fi sabilillah da kuma cikin yin shiri domin yin jihadi a cikin hanyar Allah subhanahu wataala tanadin da za a yi na dawakai a wancan lokaci ko makamai irin na wannan zamani da tankokin yaki da bindigogi da sauran abubuwan da za a sayi domin a yi jihadi fi sabilillah duk yana shiga cikin ciyarwa a cikin hanyar Allah subhanahu wataala wa fi tajahhuzil mujahidina a cikin kuma tanadin da masu jihadi za su yi da kansu shirin da za su su shirya kansu domin su je wurin jihadi fi sabilillah wa tajhizihim da kuma shirya wanda za a masu tanadin da wani zai masu ya kama masu wa fi jami'il mashari'il khairiyya kai a cikin dukkanin ma wato hanyoyi na alkhairi ayyuka ce ba mu iya irin tasu kuma manzo Allah yana gaya masa sahabbai ma ne ya junansa yake gaya ma magana su kansu ma wasu cikin su wasu ba za su iya cimma wasu ba ballantana mu dada Abubakar ya dauki kudin shi gaba daya dinari dubu arba'in ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma talaka ya koma yana yana dillanci da za a hijira kudin shi gaba ɗaya wajen dinari dubu biyar ya ɗauka ya tafi hijira bisa hanyar hijira ko da ana buƙatar kudi a kashi duka tafiya kwa ‘yan kwanaki ne fa amma da kudin shi bai bar mai iyalin shi komi ba mahaifin shi ya zo abu ku hafa ina dana ina baban ku yara suka ce ya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ta hijira yace na san da abin da zai rage ladarta ba akwai abin da za ka ya rage ma ladar ibada akwai abin da za ka kuma ya tafiyar da ladar gaba ɗaya ma sai wahala kawai akwai kuma abin da zai sa kamar sallaci in baka na cikin ta ba wannan ladar 25 sai a rage maka ita sai a maido maka 20 kaya asara wannan biyar wani lokaci ma in wasan ta yi yawa ana sallah kana ta wasa kamar ba sallah kake ba sai Allah ya barka da lada ɗaya cikin 25 shikenan kai da ya kamata a ce ka samu 25 kuma an ƙara maka ma a ka hito daga masallaci da lada guda ka hito ka biya ma shaidan duk ya kwace maka ladarka wani lokaci ibada in kayi to akwai abin da za ka yi ya rage ma ladadin akwai kuma wani lokaci yufsidwa sai ya bata ladar gaba daya daga cikin abin da wurin mutuwa kawai sai dai ka ji ya ce miliyan kaza ita ce kalmar shahada shi shi kenan yana wadin miliyan kaza sai rai hita wani mace kawai ya faɗi sunanta wancan akwai kyau shi kenan sai rai hita shi ne kalmar shahada ka san an shiga uku kawai to abin da ka rayu mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu akan shi kuma ana tada ka ne akan abin da ka mutu akan shi ta rayuwa haka take shi yasa musulmi ya hatara ka yi kokari ka rabu da dattin duniyar nan da daudar duniyar nan ka rike Allah da annabi fa zala lahum alkhair saboda haka alkhairi zai faru gare su wanda ba anu musharru kuma sharri zai rabu da su li'annahum amilu amalan salihan ko khalisan waziyatan lahu qawliya aw fi'liya da kuma cutarwa ta magana ko kuma cutarwa ta aiki ga wanda aka dauka aka ba ko kai mai magana mara dadi ko kuma ka ce katan banza kullun ana ta maka baka gani kaga wannan cutarwa ce ta magana fa haula mutanen da za su ciyar da dukiyarsu dan Allah lahum ajruhum inda rabbihim to ladarsu ta tabbata wurin Allah subhanahu wataala bi azabi ma ya'lamuhu minhum da gurgurda abinda Allah ya san shi gare su wa bi hasabi nafaqatihim da gurgurdan kuma ciyar wasu wa nafiya da kuma gurgurdan amfaninta wa bi fadlihi alladhi la tanaluhu da kuma ainihin faralan Allah subhanahu wataala wanda ba za su rage Allah subhanahu wataala ba wala tasilu ilayhi sadaqatihim haka ne ko? yawwa sa'annan kuma sadakokinsu ba za su kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ba sai sun cika sharuɗa sai da ka'ida wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba gudu ka yi aiki shi ba ya da don me ba za ka ba shi ba masaki ma yana kallon hakan kawai ruwa ce kun hana mashi to yana cikin wannan damuwan saboda haka dama duk inda ya je ya wani lokaci ma sai ake mu je wurin marwacin nan da baya bada mu je mu bata mashi rai to in ya faɗi mara daɗi kai sai ka mai mai sai ka gaya mai mai kyau wal qaulul ma'ruf to magana sananniya wal maghfira da kuma yafewa khairul shine mafi alheri min as-sadaqati allati yatba'uha adha daga sadakar da cuta ke biyo bayan ma'ana da ka ba mutum ka gaya mai bakan magana da mutum ya ma laifi ka yafewa ko kuma ya ma laifi ka yafe to gara wannan da ka ɗauki sadaka ka zage mutum to kuma ba cewa haka yi ba to ka zaɓi wannan ɗin ka ƙi badawa ba wani abu ne kake ba mutum wanda zai amfana da shi alladhi khalaqakum gori ne Allah yake muku kai mutane ko bauta mu Allah da yi walladina min qablikum Allah da ya wadanda ke gabaninku kaga duk gori ne ai la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha wanda ya sanya muku kasashin bar daga ta nan kuna taka was samaa binaa ya sanya muku sama ga ta nan ginanna wa anzala minas samaa'i ma'a shine ya saukan muku da ruwa daga sama duk ba gori bane me yasa saboda shi Allah Allah ne yawa domin shi ya halicci kowa kuma shine ya fa'alu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama kuma in ya aikata abin da ya ga dama ba ka cewa dan me yayi ba ka cewa dan me Allah za ya cewa mu kan me shi yayi Allah ce la yusalu amma yaf'alu shi Allah ba a tambaye shi dan me yayi wa hum yusaluna amma su mutane su ake tambaya dan me kuka yi fi jami'il halati a cikin dukkanin halayen mu gaba daya wal awqat da dukkanin lokutan mu gaba daya ko mizami cikin baccin mu muna bukata to fa sadaqatukum sadaqat da za ku badawa wa infaqukum da kuma ciyarwarku wa ta'atukum da biyayyaku ya'udu maslahatuha amfaninta yana dawowa ne ilaikum zuwa gare ku ko to abin da muka bada amfanin ne zai komo mun Allah zai adana mun mun bada amma an rubuta mun lada kaza an rubuta mana kyakkyawan lada kaza haka za a yi ta tara mu ranar alkiyama Allah ya ba mu abin to kaga amfanin zuwa ga bai koma zuwa gare mu ba zuwa ga Allah ba wa nafaha ilaikum sa'annan kuma amfanin ma yana dawowa ne zuwa gare ku wallahu ghaniyun anha shi kuma Allah mawadaci ne daga amfanin Allah ya saukan musu da azabar shi wa haramahum kuma sai Allah ya hana su jazila tawabihi gwagwaban ladashi Allah ya kare mu daga ire-iren waɗannan mutane Allah ya yafi mana malam yace zakarallahu ta'ala a cikin wannan aya Allah ta'ala ya ambace arba maratiba lil ihsan martabobi guda hudu na kyautatawa al martabatu al ulya martaba mafi daukaka annafaqatu sadira an niyatin salihah ciyar wadda ta fito daga niyya kyakkyawa walam yutbi'aha almunfiq mannan wala adan kuma wanda ya ciyar da wannan ciyarwan bai bi ta da gori ko cutarwa ba wannan ita ce mafi bi ita ce mafi girma ita ce mafi daukakar ciyarwa muna ganewa ko ihsani mafi daukaka shine wannan mai roƙo wanda yake bara mai da shi da mi da hamzari daga ka baya hakuri kenan ko shine al-i'tibar idza lam yuwafiq indahu shay idan bai yi katar yana da wani abu ba wa ghairi zalika da wani wannan mina kuwari al-ma'ruf daga maganganu wadanda suke sanannu ne wannan ita ce daraja ta biyu والثالثة درجة تأكو الإحسان بالأفو والمغفرة كوتا تاوى ديابي ودكما غافرة عمن أساء إليك دقوان ديمون نازوا قريك جوان ديبا مقام مغانا تياك ما تكمل فرم مغانا بقول إن مغانا أو فيلم كويك وهذان أفضل من الرابعة waɗannan guda biyu din magana mai kyawu da yafewa su ne mafi falala daga daraja ta hudu wa khairun mina kuma su ne mafi alheri wa yallati yatba'u al mutasaddiqu al adha lil mu'ta shine wanda mai sadaka yake binta da cutarwa ga wanda ya